الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا في الزفر وبعد الحمد لله من الله سبحانه وتعالى sai sake dawo da mu wannan halka ta mu ta asba'i a yau hudu ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu a yau na tasrifi wadda muke bibiyan littafin nan mai albarka almabadi sarafiya cizi na farko wadda yau dan ba na mantawa za mu tashi ne akan addarsu saminu ashar ko ba mu gama sabi ashar ba eh hakan ne ko yawwa to addarsu saminu ashar darasi na goma sha takwas wannan darasi na goma sha takwas topic of discussion nashi shine al-fi'lul mu'tallu وأقسامه فعلي ودك mai illa da kuma karkasuwansa wannan nukta mun karanta ta yin ba manta ba alfi'il mu'tal shine fi'il marid ko fi'ili wanda ke mara lafiya mai illa duka abu ɗaya ne ko kace mu'talli ko kace maridi mara lafiya to an ji yaran yadda fi'ili mara lafiya yake shine wadda ɗaya daga cikin hurufai uku ya shiga masa a waya ko imma dai alifun ko alifun ko wawun ko yayun in ya shiga ma fi'ili dai to magana fi'ilin nan ya ƙare ya zama fi'ili wadda ke mu'talli sannan muka ce a in ba ku manta ba dai a karatunmu sai ya tsaya a hakan mu'talli ka fi'ili ne imma dai sulasi imma dai ruba'i ana iya samu dai mu'talli ko mujarradi ko mazidi duk dai ana iya samu mu'talli ko sannan muka zo muka samu akwai kuma fi'ili wanda ke yawa za a samu mujarradi ne ila sulasi ne غير مسجد ne sannan kuma sahihi ne ko kuma mu'talli ɗayan biyu ko yana iya samu kuma ko sulasi ko ruba'i mujarradi sannan sahihi amma na mahamuzi ko ana iya samun mahamuzul fa'i ko mahamuzul aini ko mahamuzul lam ina ji mun yi wannan da kuwa yawa muka buga buga misalai da aka yi wannan dai mun gama to yanzu har yanzu kuma mu'tal din yana da wani karatu mai zaman kansa wanda yanzu za a shigar muku banda wa'incan da muka karanta su kam dama ka riga ka san su ka wuce ajin su yanzu wani sabon class za a shigar da kai mu'tallin yana da wasu abubuwa wanda yau in ma in mun karanta wannan din kuma gaba kuma za a zo a ƙara ma wani a kansu su shi din dai har yanzu mu'tallin shi yasa karatu faɗi gare malamai suka ce kalilul ilmi sun munqatil ilimi dan kadan in kai shi dabi ne mai kashe mai shi yanzu an dauko ma fi'ili mu'talli aka ajiye ma a iya karatun da muka yi a baya za ka ci gwalgwala shi yadda ka san shi a da amma in an sake ce to ci gaba mu ji na ta wani gaba zan ci kuma ai bayani kan ya ƙare a'a inda ka sani ya ƙare ne a bayani na nan ko tunda wancan bayanin da muka yi ai shi kansa ma ya iya kai bayani ka iya bayani a wannan ai sai ne sulafi ai da kallon sa ma gashi sulafi ne ai to bayan nan fa ja mujarradi mana gairu mazid ba markari ba to sai kuma me ha mutalli mana saboda me ha an ce ha gashi mana mutalli saboda me saboda um, zuwan misali um, misali sa'ala ai ko kuma ba sa'ala sa'ala mahmudi ne aha wani ya ga mana yawa qala qala ya ce saboda haka mu'talli ne sai a ce ma to mu'talli ta ina ya zama ya samu illa kata saboda zuwan ɗaya daga cikin awa wato alif ya zo sai a ce a ina ya samu illar sai ka ce a ainihin mana ko shi kenan ka gama ya ce ya ce to ka ƙara bayani akwai wani fanni akwai wani ilimi a tattare da shi ban da wannan ya kace a'a habba malam dalla in dai ba wai kirkira za ka yi ba kamar karatu kan ya ƙare ai sai dai kuma kirkira za ka yi mana ka kawo mana wani abun da ba shi ba a'a akwai abun da ba shi ba mana wancan kam haka shi ne zama karanta ne shi din ma kuma kar mu gama shi kar ka iya ka ƙara akan wancan kake ya ƙare alƙur'an akwai saura daga sai a sa ido sosai musamman yanzu mun fara shiga ma sarfin kenan karatun da zamu yau ba mun fara shiga ilimin sarfin sosai kaga wani littafi can da kusan ƙarewa ne nake ga muku wannan الفعل المعتل fili mu'talli mai illa wa aqsamu da kuma karkasuwansa rabe-rabensa amsilatu to ga misalai warifal waladu abahu warifal waladu abahu وقع المجرم يسر المعسر يبث العود kaga wa'annan in dai iya karatun mu wancan ne da muka yi nan duk ba wanda zai iya bayani ba bayani da nan nan duk za ku yi shi a nan in Allah ya yarda amma sai dai ƙarin na yau din da shine wani sabon karatu kaga ai duka ya yana tafiya da karatun da muka yi ba a baya sai dai ba shigo da Mahmud ba nan mene warisal waladu abahu da Hausa tukunna yaro ba ɗa ba ne yaro ɗa kan ibnu ne ku rika sa ido ku lura da larabci sosai nan faɗe shi yadda aka faɗe shi aka faɗe shi kace yaro shine ka fasara daidai amma in kace ɗa ibnu ne wani ibnu wani wani dan wani kenan an kace wani yaron wani kamar kaga hirin mai gidansa ne ba ubansa na sulbi ba yawwa wani na alwaladu a babu yaro ya gaji ubansa to karatunmu da yana akan warisa ne warisa abinda za ku lura da shi shine dukkan wani fi'ili wanda yake da harafin illa a cikinsa to ƙari ana kiransa misal ku rike sunansa ga inda yana da harafi na illa kuma illan nasa ta zama taurin wawun taurin fa'un in ka buga fa'ala wannan ta ina harafin illa yake wariza taurin fa'un ko? to shi ne ake cewa fi'ilun mu'tallun fi'ilun misali kawai sai kan misal fi'ilun misali ina da kowa ya rike sunansa ha to misal eh waqa'a al-mujrimu waqa'a al-mujrimu me fassaransa a fassara mini wa qal mujrimu ha da ku nake dai ha aha وقع المجرم ها har ya tabbata ba wanda dai bai san fassarar wannan wurin ba sai tsoro sai ɗarɗar da sauransu kawai zai hana wa ba'al mujrim wa ba'a ya ƙa'u ba a mun karanta ba ku san kuna cinye mana sayin bane kam yana tafiya a banza eh bismillah fassara ha ba ka sani ba kuma sun ɗazu ba ka fara ba sanda ka gama wanda ni har ba ka sani ba kam na tambaya na farko kawai ban sani ba mun gama da kai baran sani kallon ta da kake bane sai ta kallon wa'annan su ma tambayan farko in dai mutum bai sani ba ai ya sani sai a haɗa baki ba mu sani ba sai a mu wuce nan hasan da kuka gama wandali aka cinye wajen mintuna ba da ƙarshe wadda ba ban sani ba ya zama na sunan dutse da turancin kenan a himmini on kimmini turuki inu adama jo da ma gudun ma da ƙarshe wadda Allah ran an da ga ba abun da kashi sauƙin faɗi daga farko ana buga guduma ka ce ba mu sani ba sai mu wuce ba wai bata lokaci ta yi mu bai cinye ba wa ƙa'il mujrim to ai wa ƙa'ilin a nan dai abin da yake nufi mutumin banza ya auka wa sabon Allah shine ma'anarsa mutumin banza shine mujrim mujrimin to ya auka me ya aukawa dama me yake aukawa shi mutumin banza kan kowa sani sabon Allah waqa'in yana daukan auka abu shine sannan faduwa ma yana daukan waqa'a sakada kenan to fall down ko ya fadi sannan abu in ya faru ma ana cewa waqa'a hadasa kenan ko jara jara al'amru ko hadasa al'amru to ana iya cewa waqa al'amru yana dauka shine to happen ko to take place ko to oko duk dai waqa'i sannan waqa yana daukan sadafa ma'ana to come across to come across sadafa waqa yana daukan ya ya rade shi ya yi wa wani rada irtaba kenan rada haka dai yana da ma'anoni da yawa amma na nan na aukuwa ne aukawa sabon Allah waka almujrim to waka din nan ta ina wawu din saitin ina yazo fa saboda haka ya zama ne fi'lu misal misal to koma bangaren gaba da shi gabar tebul din ya sura al-mu'siru shi ba mai fasara tukunna ka sani ba mafi hoyi wanda yake cikin kunci ya yalwata da duniya ta mar kullin tonton cikin ikon Allah sai gashi Allah ya kawo canjin yanayi matsin ya yaye ya shigo cikin yalwa shine ya sura mu'siru kuntatacce ya samu yalwa yanzu sauƙi ya zo masa da kowa yana gani sai yau hacca talauci ina warin talauci sai gashi yanzu dare ɗaya Allah ya yi makafu ya dawo sai yana jujjuya cikin sha'anoni to kaga ya zama yasural mu'sim tunda yaɗin nan ta zuwa fetin ne fa'ul ya zama ne fi'il menene misal sannan ya bi udu shi kuma ba ai kun san fassarar sa shi kan ya bi udu aha yawwa masha Allah sanda sandan ta bushe akwai ma'arifa ko sandan ta bushe to shi ma dai ya zo saitin menene fa fa'i na fa'ala ya zama mai kenan fi'il me misal to ga wani karatu fi'il misal ya rabu gida biyu sai ce warisal waladu abahu warisa ya tambaye ka fi'il me ne ka ce fi'il misal amma misal wawi misal wawi in an tsallake haka waka amma misal ne wawi in an tsallako ka dawo ya sura da ya bisa sai ka ce misal ne ya'i mun sami fi'il misal fi'il misal ya rabu gida nawa da me da me wawi da ya'i to mun gama da wannan babin sai mu sauka ƙasa قال المؤمن الحق قال المؤمن الحق مؤمن يا فدي غسكيا dama abin da aka saba kenan ai mumini ya faɗi gaskiya wannan a fi'ili wanda ya wuce kenan ko kala amma in fi'ili ne wanda ake ciki me za a ce ya ƙulu ko kaga ya ƙulu hu yana faɗi can kuma kala ya faɗa to qala al-mu'minu al-haqqa mu'min ya faɗi gaskiya qala fili menene shi kuma mutalli ko amma wani iri yanzu ƙarin muke so mu ji to ƙarin wannan sai an faɗa muku wancan misal ko me yasa ka ce mar misal saboda shi fi'ili mutalli yana yana wato mai ciwo ne ko wanda yake da illa na ciwo to warisa waƙa'a ya tsura ya bisa misal ne ne za ka ce mafi misal saboda yana ciwon kai ne fa'un ita ce kayi a fi'ili kansa ne yake ciwo na warkore wannan ta kugar gangal to wannan kuma ƙala da taba da ba'a da tsara ga sunan su kuma ciwon ciki suke yi nan tsakiya yake ciwo ciwon ciki to ana kiransa fi'il ajwaf daga jawf red an gani ajwaf sai ku rike fa duk wanda kaga ya samu illa a saitin ainu to sunansa ajwaf ajwaf to قال المؤمن الحق مؤمن يا فريق قال في المنن ايه fil ajwaf an ka wuce wancan ka yau kan ba shi muke ba wannan dauri ne muke akan ilimin da ake da shi a baya ajwaf sai kuma ne tabal muznibu taubatan nasu'an mai zunubi ya tuba tuban kuma kyakkyawan tuba wanda ba dawowa kai yawa fil mene أجوف باع التاجر بيعا حسنا دان كاسوا يا سير كايانسا ciniki kuma mai kyau to ba'a albishir ba a yana da maloli da yawa amma ana magana na ciniki yana daukan duka biyu yana daukan ishtara yana daukan ibta'a kuna jin wannan magana kuwa ya sayar ya saya duka yana dauka ishtara da ibta'a duka ba'a yana dauka shine ba'a tajiru bai'an hasan attajiri businessman kenan ya sai ya sayar cinikin kuma ya kyau to sai ya sake cewa sarar jeshu sairan mustaqiman rundunar yaƙi ta yi tafiya tafiyan nan kuma madaidaiciya miƙaƙƙiya taba fili ne me ajwa kamar yadda qala fili ne me ajwa ba'afa fili ne me ha sarafa fili ne ajwa to fili ajwa ya rabu gida biyu shi ba yanda fi'il misal ya rabu gida biyu akwai fi'il misal wawi akwai fi'il misal ya'i to ajwaf ma haka akwai fi'il fi'il ajwaf wawi akwai fi'il ajwaf ya'i to ina wawi da ya'i ana ku duba su da kyau kala taba ba'a sara karatu za a fi yau ina ina ya i anan ina ya anan ina waru anan cikin wa'annan guda hudu ya za a gane wawu da ya anan ina suke abu da dai idon kai gani menene a tumbin filolin eh to akwai wawu akwai kuma ya na san bara ku yarda ba da farko kamar ta ina kun san ya za ka yi ka gane wawin da kuma ya'in eh to sai ka mai da fi'ili mazin nan muzari sai ka ga sai ka gano yayun ne ko wawun ne yanzu nan ka ce kala sai ka ce ya ulu kaga sai wawu ya fito ya u u ashe asalin alifin nan wawu ne to kala ya ulu qawlan ashe dama asali kawala ne kawala a larabci kawala ne sai aka mai da shi aka canja shi ya koma kala da alihi kala ya kulu ka ji wawu yanzu kawulan to sai ake fili ne ajwa wawi ku rike haka nan taba ya tubu taubatan kaga shi ma wawu ya fito ko asalin sashe tawaba ne tawaba amma ba zai yi a ce tawaba ko kawala ba sai ce kala taba saboda haka fi'ili ne ajuwa menene wawi sannan in ka dawo gaba ba'a ya sayar ko to in ka bai da shi mu zaki ya zama ba'a ya bi'u bai'an kaga ashe yayin ne asalin sa baya'a ne sai kuma ba'a karatu yana fitowa باع يبيع تعشي فيه أجوب يائي سار يسير سيرا كو شيكم فيه لين أجوب منين يائي da haka dai fi'ili ajwab ya rabu gida biyu akwai fi'ilu fi'ilu ajwab wawi fi'ilu ajwab ya'i ya za a gane wawun ne ko yawun ne sai an yi mai da shi ne muzari sai ka ga wawun din ya fito ko ya'un din ya fito to mun gama da wannan ba mu ce gaba ya za kawai da ake waɗi karatu idan ba gaban bayan ba bayan da zai ya gano wannan an ce kai za ka gano ba ai babu tishiwa sai fana to ne mutum wallahi ba ta inda tishiwa sai zai aiki ana ka gaya min to ta ina tishiwa sai ina za ka karatu har ka karanto da kanka karatu yana ɓoye ne a cikin abu sai an buɗa ma sai ka ganshi gashi nan kamar yadda ka zanda tun azal babar ka ta aiko ka da shi a kuma bi ta'allum so sai gaba ta uku da'awtu da'awatan hasanan hasanatan ala al-ulama'u uluwan jaraitu jaryan na'amati ramaitu sama ramyan to shi ma wani fi'ili ne shi kuma na daban shi ma ba misal ba ba ajwab ba wanda suka rarrabu gida biyu da'awtu da'watan hasanatan me fasara ka da'wata da sauri da Allah to kaga kai ka dauki bangare ɗaya kira da'a madar da'a tana da fasarori da yawa da'a yayi kira kai gaskiya da'a yayi addu'a kai gaskiya da'a yayi da'awa kai gaskiya da'a yayi bauta duk wanda mutum ya dauka yayi shi ne wanda muka muka na taɓa muku bayani sa ko da maulan mushiyu radiyallahu anhu yayi filla filla da shi makanikin qur'ani da tafsir to da'a shi kuma ta ina harafin illa ya shigo shi da'autu kai da'awatan hasanatan nayi nayi addu'a addu'a kuma kyau to ta ina harafin illa ya zo alamu saboda da'ani asalin sa ko da'ani saboda ga tun da harafin illa akan yayi ya lami ya zo shi kuma ana kiransa fi'lu annaqis na farko su kayan sa yake ciwo na biyu cikin sa yake ciwo wannan kuma kafafuwansa ne suke ciwo gurgu ne shi wannan shine annaqis gurgu ai na kasashe kenan ko ba iya tafiya kafansa ne yake ciwo ya gurgunce to wannan shi ma kafafuwan ne suka gurgunce suka samu ciwo na kasa shine annaqis ake kiransa fi'il naqis fi'il naqis ala ulama'u uluwan malamai sun ɗaukaka ɗaukaka sosai to ala ta ina harafin illa ya zo sai ta me lami ko ala sai ta lami ya zama fi'il naqis ko sannan jaraitu jaryan na'amati me fasara ta na yi gudu jaraitu kenan fi'il wa fa'il na yi gudu jaryan na'amati gudu irin na jinina anna'ama anna'amatu shine jinina strik ko da turanci sunan jinina strik s t r i C H streak streak shi ne jimina na yi gudu irin gudun jimina sannan ramaitu sahama ramiyan shi kuma mai fasara sa na yi harbi da kibiya harbi sosai ramaitu sahama ramiyan ga can hadisin da muke yawan karantawa na izalun nan wanda annabi ya ishara da su kama menene ya kuruji sahu min al-ramiyyati ko yamruquna min al-qur'an min al-islam kama yamruqu sahu min al-ramiyyati to anan shi ma ya game da shi fi'ili mudari'i sai ka gane naqis din akwai wawi akwai kuma naqis ya'i da'a in ka da shi mudari'i sai zama ne ya da'u ko a shi ainihin da'awa ne da'awa ne sai ka ce da'a kawai saboda haka da'a fi'ili ne naqis menene wawi sannan ala ala din nan in kamar da shi mudari ya zama ya alu ko ashe asalin sa wawi ne ala ali din nan wawu ne asalin sa ala wani sai zama fi'ili ne naqis menene wawi jara asalin sa a mudari menene yajri ashe asali menene ya ne jara ya ne asalin sa sai ya zama mai fi'ili naqis menene ya'i sannan sara ya mai da shi mu zaɗi ya zama mai ya siru kun siru filar ko to a tsarin ta yara ne sai zama mai sara sai za fili ne naƙis ne ne ya yi da da dai mun gane fili naƙis ya rabu gida nawa gida biyu akwai naƙis wawi akwai naƙis ya yi mun gama da guda ukun nan mai ciwon kai misal fi'il misal mai ciwon ciki fi'il ajwa mai ciwon kafa fi'il annaqis kowanne a cikin su ya rubu gida nawa gida biyu dawawi da ya'i alhamdulillah to sai na karshe wa fattaqiyu bi ahdi na oh ramaitu rama ne asalinsa rama a cikin limadinsa in kamar da shi mu zai iya zama yarmi yarmi mi kaga asali ya ne ashe rama'i yarmi daga yaɗi ne shi ma annaki yaɗi to ga wasu wani aiki na ƙarshe wa fattaqiu bi ahdihi mai tsoron Allah ya cika alƙawarinsa wariyar mukhu to wannan mun karanta abubuwan da muka yi me wariya kun tuna me wariya na san kun san almukhu ba amma me wariya ni ya tabbata wallahi mun karanta wannan kalma ko da wasu ba na tsoron kafara inda kuna nika abin da muka karanta ko bai kai dubun ba na sani ba za ku manta ba wariya har ma muka ce fi'ili mudari da menene yari to wariya yari to ya kumbura ma ko ya kumbura shine wariya jangana wanda to almukhu me almukhu wariya almukhu ha brain kwakwalwa almukhu yana ɗaukan ɓargo na cikin ƙashi ko mukhu ashatun lati la mukha fiha akwai yadda ba ta da ɓargo ko la shahama fiha ba ta da kitse almukhu anan amma almukhu anan addimag addimag yana ɗaukan addimag kwakwalwa yana ɗaukan kuma wancan ɓargo ne amma nan na addimag ne wariyar muku kwakwalwa ta kumbura sannan dawa ahmadu saubahu dawa ahmadu saubahu ahmadu ya ninninke suturunsa suturarsa eh ya nan naɗe yau taggi kare mako shine dawa sannan awal kalbu kare ya yi haushi awal kalbu awa asalinsa daga naba'a ne nabar shi kuka sani ko nabar ilkilali yawa shi wa birane yana yawan kawo wannan a diwani nabar ilkilali ne shi ne awa to wannan gaba ta uku ita ana kiranta ne in an ce wafa fili harafi mu'talli nawa ya zo a cikin nan biyu ko wanne da wanne wawun da ne da alifun ko alifun da ake cewa ko to da wawun da alifun sai ya zama yaya me sunanta to fi'ili ne ne latif sunanta latif fi'ili latif wariya shi ma guda nawa suka zo biyu ko to shi ma fi'ili ne latif dawa guda nawa suka zo biyu da wawun da shi kuma ya zama mai shi ma lafif awa shi ma guda nawa suka zo ya zama mai lafif me to lafif din me ma'anar lafif din da hausa eh kashi na qur'ani qur'ani yayi maganar lafif ai ha on andan on andan gal hadi wali wa idza jaa wa'du al-akhirati جئنا بكم لفيفا وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا Allah ce wai za a wa'adu lahirati duk lokacin da alkawarin nan ya zo shine ranar lahira Allah ce ji ina bikum lasifa za mu zo da ku a tare shine lasif taruwan abu jama'atu shine lafifatu mun abu a tare ko assembly abu ya zo a sambule haka tare to kaga anan wafa sun zo guda biyu hurufan illa har biyu suka zo kaga ya zama lafif kenan amma lafif din ya rabu gida biyu shi ma kamar yadda wa'ancan dukan su suka rabu gida biyu hande embeldi gida biyu ɗoka ko ɗume wani hebe mare gida biyu to akwai lafif mafruq ku rike mafruq lafif mafruq wanda wani abu ya shiga tsakanin harafin illan da harafin illa wa fa dai kaji ai akwai fa'un a tsakiya ainun din na fa'ala shi ba harafin illa bane da fa da fa'in fa'ala da lamin fa'ala da kai da kafa su ne suka zo da mai harafin illa sai zama mafruk mana tsakiyarsa an raba shine mafruk din haka nan wariya shi ma latif ne mafruk ko dawa ba akwai abin da ya shiga tsakanin harafin illa da illa babu sai zama mai lafif maqrun maqrun lafif ne wanda yake gwame yana haɗe suna tare da tare abokanai ne daga ƙarini aboki ko suna haɗe da juna tif da taya to mun gane lafif ya rabu gida biyu akwai lafif mafruq akwai lafif maqarun to wannan shi da karatunmu na yau amma yau din nan ya kamata mu karanta hada ko da abin guje har da kar mu bar komai ba don ku gane abin sosai ku da faɗa fasul ula bangare da farko fi har arba'atu af'ali akwai ayyuka guda hudu ko ba wai kula ka za ku duba ba har da wannan ne su albas din saboda ku gane abin sosai fi ha menene arba'atu af'ali ko ina kuna muna tare yana da ayyuka uku warisa waqa'a yasura yabisa fa kullum minha kowane ɗaya daga cikin warisa waqa'a yasura yabisa nan mu'tallul fa'i fa'in sa ne yake da illa fa kullu fi'lin mu'tallil fa duk wani fi'li wanda fa fa'in sa yake da illa yusamma fi'lun salim shikenan ana kiran sa fi'lo misal sannan wada'ifatu saniya bangare na biyu kuma fiya a cikin wannan ayyuka akwai akwai cikin sa qala taba ba'a sara wa illatuha fi ainiha illa a cikin ina ne ainin sa na fa'ala fal fi'lu al mu'tallu al aini fi'li wanda ainin sa yake da illa yusamma fi'lan ajwafa shine fi'lu ajwaf ko wanda cikin sa ke ciwo wancan kuma kansa wa da'ifatu salisa bangare na uku biya shi kuma a cikin sa akwai da'a da ala da jarra da rama wala muhamu tallatun shi kuma lamin sa ne yake da illa ciwon kafa kenan naqis fa kullu fi'lin duk wani fi'li mutallun lami wanda lamin sa yake da illa ma'rufun bil fi'lin naqis an san shi ne da fi'li naqis wa daibatu al-akhira bangare na karshe af'aluha su kuma ayyukan su su samma ana kiran su af'alun lafifa ayyuka ne wanda suke tare هكا لفيفين لاحتواء كل كل واحد منها على حرفين من حروف العلة سبدا تارا وادا قوة دين سيي حرفي بيو دغا حروف إلا والفعل اللفيف شيكو فعل لفيف إزماني جراب العرب كسوبيو اسم فاؤه ولامه مؤتلتان أقول بانغارن دا فائنسا دا لامنسا سكي دا إلا مثل وفاء كما وفاء وريع ده وريع وإذن إلته في العين واللام أقول إذني في كما أن إلا ينا نفع عين نفعل ده كما لام نفعل مثل دواء لواء ده دواء دواء كم منسان شكو يا تتري تو لواء لواء كنسان لواء إعوجع يا كركتي iwajja shine fasarar lawa yana ɗaukar kuma karan naɗewa daga lawa saboda ku san ma'anin sakar mu karanta mu ce kawai fal awwalu lafifun mafruqun bangare na farko shine menene bangaren farko wafa da kuma wariya ko ana kiran sa lafifun mafruqun saboda shigan harafi a tsakiya harafin illa da harafin illa wasani na biyu kuma latifun maqrunun latif ne wanda yake maqrun sai kulasa na daya aka ce al-fi'l al-mu'tal fi'li mu'tal huwa ma kana fi hurufihi al-asliya shine wanda a cikin hurufinsa na asali harfun au arbani min harufin illa aka samu harafi ko harufai biyu daga harufin illa mislu kaman wa'ada da dawa na biyu alfi'lul mu'tallu shi fi'li mu'talli arba'atu amsani yana da kaso har guda hudu fi'lun misalin akwai fi'lun misalin mislu kaman misalin wa'ada da yasura akwai kuma fi'lu adwa akwai fi'ilu azwafin mai ciwon ciki kenan banda na farko mai ciwon kai mislu kamar misalin qala da bata akwai fi'ilu naqisun akwai fi'ilu naqisun mislu jara da da'a ko akwai fi'ilu lafifun misalin wa'a da dawa lafif nace muku shine assembly ko kamar gazar tara abu haka ko multitude duka yana dauka multitude ko kuma host host baya cewa chief host ba irin wadda babban bako baki da suka zo shine babban su host ko haka group ma ana ce masa lafif fallafifu shi lafif kismani ya rabu kaso biyu lafifun makurunun akwai lafif wanda yake makuruni wadda yake haɗe suna gwame da juna harafin illa da harafin illa kadawa kamar dawa wa lafifun mafruqun da kuma lafif wanda yake rabe wani abu ya shiga tsakanin harafin illa da harafin illa kawa'a kamar wa'a to mu je tamarin din ma mu yi shi kawai yau abin da zamu bani yace hadi af'alun mu'tallatun wannan harufai ne masu illa ij'alha fi khamsati awdiyatin wa khassis kullu wadi li naw'in min al-fi'l al-mu'tal kasa kowanne wato a cikin audiyansa kowane wadi kuma da nau'i na fi'ili mu'talib wa'ada ba'a yasura dawa wariya wasiqa yamuna awa hayya wana bala ba'a wasala wajada baba da'a ata bada wafa ya'iba ama aba jara hawa khala kala tsama sama wa'annan ko fassarar su kawai kuka sani ai an yi wani abu koya amma belle zai rika tambayan ku ku faɗi fassara sannan kuma ku faɗi wani fi'ili ne misal ne sai ku gane don mu gane karatun ya shiga a'a ajwaf ne a'a naqis ne a'a menene lafif ne kuma a wani kaso to mu dauki wa'ada fi'il ne misal me wa'ada da Hausa ya yi alkawari masha Allah ba fili ne me ajuwa saboda zuwan harafin illa a a tsakiya ciwon ciki sannan wa adadin nan fili ne misal ne a cikin rabon sa biyu eh ha misal din wawi wawi ne ha na ce wawi ne misal wawi eh to mu je ba a fa ajiwab wanne ne a cikin rabo biyu na ajiwab ya'i saboda ba a yabi ko to ya surafa siri ne ne misal aha wani rabo ya'i dawa menene lafif ne wani rabo a lafif makurun dai ba mutsarar ba wato ga kirta to ne kawai larabci yayi kama kawai wari ba fili ne ne lafif wani iri mafruq masha Allah wa fi ba misal wanne da wawi yamuna fa a afwan kun san dawa ko me dawa da hausa ya ne ya nade ya sura fa ya yi sauki ba a fa ya fiyar ko ya saya duka wariya fa ya kumbura wafila fa ya dace yamuna misal ko ne fasararsa ne yamuna faraji ya yi albarka Eh, yamin Ah, ashabul yamini ma ashabul yamini ma bota albarka yamuna to shi kuma ba fi'li mene misal misal me yayi ba yayi ba dai mala wai yayi yayi awa fi'il mene lafif wani iri maqrun masha Allah mai awa da wasa ha haushi nabaha daga nabaha ne ku dinga rikewa ba hayya ba eh lafif aha wani irin lafif da shi maqarun masha Allah bai fassara ta kuma hayya to ka ji wani yayi gaisuwa hayya shi kuma to hayya ai asha ne yara eh asha to be to be alive wanafa ha lafif wani iri mafru me wana din da larabci ai da hausa da kaji kuma wai da larabci wana na Wa- wallahi ban ji ba oho na na- wallahi tallahi na dauka sai na ji kamar fassara ya bana Ya- na ji ga wanda ke na dan jira shi ya zama na sake tambayar ta wallahi kamar fassarar da na ji ya bana dan fatara haka fatara shine wana ko kuma za'ufa ya dan yi rauni haka ga yi nan a cikin littafin shi Ibrahim din nan ne sunansa na haihuwa na maulidi haihuwa me ne sunan littafin eh eh Faizul Ahmad wa ma wana ko wana rauni da'ufa kenan ko balafa ajiwa yawwa ya shi da kansa ya dawo kamar mai kiran sallan nan a salatu ha an kuma wani misal ha shi da kansa wanda sauri sauri to bara mis- eh, ajiwa ko to ajiwa wani iri cikin rabon sa biyu eh ya'i ta yaya ka- ka ka auna min shi inji da fili muzari me tukun balan tukunna sai kun gano shi ai kafin aiko kuwan mudari'in sa me bala na to ya ji tsari daga baulu ne ya yi bala ya bulu baulan amma ba ba shi kadai ne fassara sa ba yana daukar damuwa ba la ubali man kalani bala ya damu balu yana daukan zuciya balbala bali idigarul ahbabi balbala bali ni shokara go nuru baba to a takaice dai amma nan na baulu ne bala ya bulu baulan bala ya ji tsari ya bulu yana fitsari baulan fitsari eh za mu zo kan shi ma wannan to kaga wawi ne malam mai ya'i gas ya ce wai wai wai ya'i ne to to wawi ne aha sai ba a shi kuma mene fili mene ajuwa ajuwa wani iri eh oh ba gane ba. to a faɗi fassaran tukunna ba sani ba ko to fassaran sa shine wato kamar mutum ya tona asiri ana cewa ba asiru ya yada asirin wani ba asiru sai za'a kamar iza'a yadawa disclose shine ba disclose disclosing secret he disclose a secret ko reveal ko reveal R-E-V-E-A-L-E-D reveal ko kuma uncovered abinda ba covering ba uncovered duka dai ba yana daukar sa to fili ne ajwab wawi kun gane ba a yabo ne ba a yabo ajwab wawi sai kuma mene ne gaba wasala wani fili ne wannan kuma misal misal wanne wawi kuka ce ta yaya ɗazu ma kun faɗi wani ba wayi ba kun ce wayi wanne ne ma na na manta ban gaya muku ba wariya kuka ce wai wayi yari ne kuma asalin sa wariya yari wannan ma wasala yasilu ne ya ine an gane yawwa wajada menene fi'il ne misal wanne ne ɗaya ya'i yawwa wa'ada ya'idu ko ba da kun san su duka ai wasala kam an san mene ko ya iso wasala ya sinu yana iso yana faduwa ko wajafa ya samu ba da fa ba da ajwat to wanne ne wanne ne a cikin ajwat ne sai an gane ne ne wata me baba tukunna ya yi koyi babar da jaja kaza ta yi kwai daga baidu ko ai daga nan kawai ka gane baidu ya ine kawai ya bidu ita nan tana kwai aha ajuwaf ne ya yi da'a aha fil tun da muka fara ba a yi shi ba sai yanzu aka iso da'a eh naqis naqis wanne ne wawi da'a ya da'u ko sai ata menene shi kuma naqis ka ji wai lafi ko Aha. ta hamza ne malam to mu je sai wanne ne ba da ko ha wani iri ne tukunna wawi ne ko ya'i ya'ati ya'i ko bada shi ba mene naƙis wanne ɗaya eh yayi to ba yayi bane ba da ya fito wawi ne ya bayyana yana bayyana buduwar ko wafa shi kuma ba fili ne lafif wanne lafif eh maf mafruq haka ne ya izu ya izu eh misal to wanne da na me ya izun tukunna eh yana farkawa to me mudari'in sa ya farka ya ki ya farka me mudari'in sa yayi kas yana farkawa kaga ya ne ko wato ta an dawo daga jirgin zai wallahi to ama ama eh ajwa ajwa eh lafif ta ina kuma mara oh na ga wanda ce lafif na ji fa'un ne Allah sai to aha ajwa fa ne eh ya'i to buganin muzarimi ya'in na kan so ama ya'umu ne mana ba ya'imu ba ya'umu to me aman tukunna na a a ina ba daga amun ba ama yayi iyo swim daga sabaha ne sabaha na sinun ba ba na asuba na sadin ba sabaha wa sabi'ati sabaha ko ni kaya iyo swimming pool ko swim shine ama ya'um sai aba fihi ne ajwa ajwa eh sai ne ne jara na aba daga aibu mana daga aibu aba to da kan menene kai ka dauka eh wancan fassara ya tambaya ne ya kan ne ba kai kuskure ba mara kada ba kai kuskure ne ko da zai gyara wa na fi mota to mu je to sai ne jara mana ka sa wani na kai ta dauka ka sa a yi tun da to jara fili nakis menene kuma nakis wani rabo cikin rabo biyu ya'i habawa yayi nikan kukan lafiya kuwa ya'i ai ba yayin ake cewa ba ya'un ake cewa daga ya'i jara ya jini ko sai me hawa jara ka kowa san ya gudu ko ta ji to hawa na wannan ko taktif lafif ake cewa malaka gawawi ga ya haɗe kuma haruna kana cewa jangano ne diga dubun maki maki na shi yasa nake mu bi abun aiki hawa lafif ko wani irin lafif maƙarun masha Allah ne hawa ɗin ya tara hawa kulla su da ya tare ya tare dukkan jagoranci ko a cikin jiwa can hawa يحوي خلا أها خلا ونين ده ناجس تو أنا ما فسرن خلا ها yana ɗaukar haka amma wannan na ya keɓe لا يخلو menene hadisi yake cewa la yakhlu anna ahadukum bi imra'atin illa ma'a zu mahramin kar ɗayan ku yadda ya keɓe da wata mata sai da akwai muharrami ko khala ya keɓe ya khulu menene kenan naqis wanne ne wawi to sai menene kuma gaba kala shi gome ajwab ajwab menene eh ya'i saboda me kala ya kilu menene kala din ya gwada to mejo ko kailan kala ya kilu kailan kama ajwa wanne ne wawi saboda ne kama ya ƙumu sai na ƙarshe sama shi kuma ajwa wanne ne wawi saboda sama ya sumu sauman kama ya ƙumu iyamu to wannan an gama wannan dama na so a yi hakan saboda ya daɗa zauna muku kenan mun samu wuce tayin da minti biyu katal alhamdulillah kusan daidai kenan bai gama cika minti biyun ba aw سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك زمانك والله متاشي الدرس الدرس التاسع عشر كو تو نان كان فا dan Allah abinda nake so da ku ku nike karatu ku na yau ku gane a rike shi sosai in mun zo na gaban gaba daya za ku ta wasa da shi ne kawai amma in wannan ba ku rike shi sosai ba in mun zo za ku ta wahala a wancan ainihin madaran karafin yanzu za mu shiga ko mun shiga Allah ya taimake mu